الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا منك وكرمك يا رب العالمين وبارك إخوة الكرام أحوى رسول الله وقت العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa malama a samun ɗan agaji guda biyu a cikin musulatin ɗan agaji guda biyu su kula da musulatin ba shi allah ta baraka wa ta'ala ya kama ranar juma'a a ranar da muka saba gabata da muhadara tsakanin magarba da lisha a ƙarƙashin fadakir fa'in na zikiro kan falmomini a yi tunatarwa a yi gargadi a yi nasiha wannan kan ba shakka na amfani masu imani mawdu'a daban-daban gyaran halaye aƙida ɓangaren ibada ɓangaren mu'amala duka dai manufar guda ce a hudu tare a tsira tare muna fatan allah ta fara wa ta'ala ya taimake mu da saurare saurare na basira kuma da mai aiki bayan saurare insha Allah yau wanda zai gabata mana muhadara Sheikh Faisal Abdulrazak Allah saka da khairi yau shine zai gabata da muhadara kuma dama ya shago gabatar da muhadara kusan watakila sau ɗaya ko sau biyu Allah ne tabaraka wa ta'ala ya taimake mu mu ji abinda muka ji na qala Allahu qala Rasul ko mai rige-rige wajen gudanar da aiki wannan ita ce babbar manufar domin mazan Allah alaihi salatu wassalam da yake balle wa anni walau aya malamai sun yi kokarin isar da sakonsu ma'ana duk abin da ya kamata su karantar da mutane kamar yadda muka ambata can baya ta bangaren ɗabi'o'i da halaye da mu'amaloli da tarbiyya da aƙida da ibada sun faɗa abin da ya mana saura mu je mu tsare mai aiki Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu da tafaddal mashkuran majura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبو da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewa shi ya kadarta mu a wannan rana, ranar Juma'a a wannan masallaci mai tarin albarka, domin wato tunatar da junanmu wato ƙarƙashin inuwar addinin musulunci. Alal haƙiƙa, malamai sun yi umarni akan mu zo maɗanyi wani tsokaci game da abin da ya shafi wato tunatarwa akan wannan addini namu wa illa malamanmu suna nan dama da hagun wanda tun da na shigo masallacin nan zuciyata take ta bugawa to illa kasancewa kuma daga wani bangare mutum sai ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ta yanda da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ba zai faɗi wani abu matukar akwai kuskure ta wannan malamai dama da hagun za su yi ƙoƙarin taro shi kuma su bayyana ma al'umma abin da yake hakikali ta wannan ni'ima ce sai mu ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala malamanmu Allah saka musu da alkhairi da wannan gwagwarmaya tun muna ƙanana tun muna 'yan ƙanƙana barantana yanzu da muka ɗan zamanto 'yan ƙanana-ƙanana suke wannan gwagwarmaya kuma muna bin bayansu sau da ƙafa to dole idan suka umurce mu akan wani abu dole mu zo mu bayan da zan mu iya amma su ne a haƙƙu bil'amal wa illa kuma daga wani janibi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi yake cewa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din idan Allah subhanahu wata'ala ya nufaci bawa da alkhairi sai ya sanar da shi addini duk lokacin da ka gani ubangiji subhanahu wata'ala ya maka tawfiqi kana zuwa makaranta kana neman ka sani addini to wannan Allah subhanahu wata'ala ne yake nufata ka da alkhairi ka rike wannan to haka su ma malamai da suke samu muke wannan abu wannan tunatarwa don ya zamanto wato a wayi gari idan babu su wanda dama a rayuwa sunan rayuwa ana ganin babba shi yake fara kahin karami ya bi bayan shi to amma dai alal haƙiƙa kowace rai da lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mata kenan idan ya zamanto babu su sun kawwana wanda suna kyautata zaton cewa da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za su yi ƙoƙari su yi wato abin da suka yi abin da suka gabatar su kafin rasuwarsu to wa'annan na bayansu za su zo su yi makamancin shi to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi a yau tunatarwa da za mu yi shi ne game da abin da ya shahi wato halin da rayuwanmu take a yau halayenmu da muke ciki ko lamarin da ya shahi garinmu ko ƙasanmu ko kuma mu ce duniya ga baki ɗayanta wanda a yanzu dukkan wani majalisi idan ka zamna zaka gani magana ɗaya ce ake dukkan wata kafa ta ba da labarai sawa'un kafa ce wadda take ba da labarai na gaskiya na kirki ko kuma wadda take ba da na ƙarya magana guda ce take yi zaka ga jama'a wasu suna tsoratar da al'umma akan lamarin abin da yake faruwa wasu kuma suna ganin a wannan ai ba komi bane ba abin nan da yake faruwa wasu kuma zaka gani suna kirkiro dukkan abin da bai tabbata ba da isha'at da ƙarerake suna yadawa cikin al'umma to 'yan uwa gabas da yamma gusum da arewa idan ka duba a wannan lokaci da muke ciki fitina ce kai ka ce kun hotte ce ta taso nan ba a jimawa aka yi kudeta a ƙasanmu muna cikin wannan fitina daman kahinta akwai fitina ta hare-hare da yaƙe-yaƙe da ta'addabi al'umma kai tsaye bayan wannan wata ƙasa ta ɗauka ita ma bayan wannan bai huce ba sati guda a nan maghrib morocco aka yi girgizar ƙasa abin da ya biyo bayan girgizar ƙasan nan ita ce wani ambaliya na ruwa a libya to duk inda ka duba a duniya za ka gani fitina ce ta zo ga baki ɗaya wanda kuma wannan sunna ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa wanda allah subhanahu wa ta'ala ya haɗi daman cewa zai jarrabi al'umma allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ankabut yake cewa alif lamim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون shin mutane suna zaton cewa haka za a bar su sakaka ubangiji subhanahu wata'ala zai bar su dan sun ce sun yi imani shikenan tashi lahiya kwana lahiya ba za a fitintine ku ba ba za a jarrabe ku ba Allah ya ce tabbas sai mun jarrabe ku mun jarrabi wanda suke gabanin ku kuma za a jarrabe ku har sai an bambance dan duma da dan kabewa har sai an bambance wane ne yake da gaskiyar imani wane ne kuma daman imanin nashi a baki yake to fitina daga kowane bangare yan uwa zan mu gani a wannan lokaci cikin ta muke to wannan fitina idan aka ce fitina ita ce jarrabawa jarrabawa da ubangiji subhanahu wata'ala zai jarrabi al'umma da ita haka a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله يجي تبس والله سيمن جربيك بشيء من الخوف na wani abu daga abin da ya shafi tsoro a wayi gari kowa yana cikin firgici a wayi gari kana tsoro a gidanka kana kwance amma hankalinka ba a ba a kwance ba kana tsoro umma a kama hari ko kuma wani ya duro maka gida ko kuma wani ka duba ka gani irin wanda ake hare-hare a wajensu kullum da za ka samu ɗaya wanda zai baka labarin yaya yake kwana wallahi da ka sha mamaki ba zato ba tsammani kai tsaye fitina za ta duro maka wannan shine kenan alkhawf min alkhawfi wal ju' da yunwa Allah zai jarabci al'umma da yunwa wallahi kwanan nan wani yake ce mini yake bani labari game da wasu ɗan uwansu yace a nan ƙasa yunwa ta kai bussu da abincin da za su ci wallahi kamzo ne da suke tarawa da idan almajirai sun zo su basu ya bushe yanzu shi suka ɗauko suke dafawa suna ci to kaga wannan jarabta ce daga wajen ubangiji subhanahu wataala haka wa naqsun min al-amwali wal anfusi wath thamarat abin da ya shahi tawaya ta abin da ya shahi dukiya da tattalin arzikin ƙasa zaka ƙasa ga baki daya tattalin arzikin ta yayi ƙasa ko an shiga wani yanayi kaga ga baki daya ƙasa babu kuɗin shigowa gabaki ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya jarabta ko kuma ta kai hagga zuwa ga abin da ya shahi sarwantar rayuka a zo a yi yanzu girgizar ƙasa da aka yi wannan a takriban aka ce sama da mutum dubu biyu suka rasu sama da mutum dubu biyu suka mutu to wannan duka jarabta ce daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yake jarabtar mu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya riga ya faɗi mana a hadisi yake cewa la taqumu sa'a hatta yuqbadu al-ilma wa taksuru al-zilzal wa yataqarabu az-zaman wa tazharu al-fitan wa yaktharu al-haraj wa huwa al-qatl al-qatl annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi al-qiyama ba za ta tashi ba a wata ruwaya ya zo cewa yayi rantsuwa yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tazhabu dunya yace yana rantsuwa da wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannun shi yace wallahi duniya ba za ta zo ta huce ba face sai Allah subhanahu wataala ya karbe ilimi a sa'awayi gari babu ilimi wani zai ce to takaka za a ce babu ilimi annabi a wata hadisi ya faɗi mana cewa إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa Allah subhanahu wataala ba zai karbe ilimi ba haka a cire ilimi a waye gari duka malaman nan nagari a ce ba wanda yake da ilimi Allah ba zai ba haka walakin yaqbiduhu biqabdil ulama Allah zai karbe ilimi ne da tahiyar malamai da daukar rayukan malamai yanzu a wannan zamanin cikin wannan shekara kadai malamai nawa suka rasu duk malamin da ya rasu kuma da wuya zaka samu a samu wani malami da zai zo ya maye gurbin shi malamin da shi kadai yake gudanar da lamari na karatuttuka da wasu wa'azuzzuka zaka gani idan ya mutu sai an gamu da wato malamai ɗaya biyu uku mutum biyar tukun a samu a basu wannan abin da shi kadai yake tayya da shi to ka gani ilimi zai ta yi a wannan gaba wallahi ya ‘yan uwa dole dole mu tashi mu nemi ilimi dole mu tashi mu koyi karatu malamai suna nan suna karantar da mu wannan ilimi aka wayi gari an malamai sun tahi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa za a zo intiza'an yantazi'uhu min al-ibadi walakin yaqbiduhu biqabdi al-ulama yace hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usun juhal mutane sai su ɗauki wasu jahilai su maida su su ne malaman fasu'ilu su tambaye su fatawa malam miye hukuncin kaza fa'aftu bi ghairi ilimin fadallu wa adallu su ba su fatawa ba tare da ilimi ba sun batar batattu ne kuma sun batar da su to ka duba kaga a yanzu ma irin wannan abubuwa sun fara zawwa malaman suna tahiya mu ban matashi muna neman ilimin wasu sun zo sun ɗora rigan malamta sun zo sun shiga kafafen sadarwa sun shiga abin da ya shafi gidan radiyo zaka ji suna fatawa kai wanda kake da ɗan ƙaramin sani game da abin da ya shafi malamanka sun karantar da kai kana cikin karatu zaka ji wallahi wani malamin idan ya yi fatawa kai kanka sai ka ji kunya a ce wannan yana ɗaukan cewa sunan malami ne amma a haka da za ka samu wannan malami zaka ga sama da mutum dubbinai ne wanda suke bin shi akan wannan to kaga wannan alama ce ta tashin alkiyama cewa alkiyama ta zo fitina ta farko ta abin da ya shahi dauki ilimi haka abin da ya shahi kasratul zilzal yawan girgizar kasa nan da wata uku aka yi girgizar kasa a Syria bancin shi aka yi a Turkiya yanzu gashi a Morocco kuma bamu san ba ina zata faru to wannan girgizar ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama a yawaita girgizar ƙasa wanda Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi wata rana a garin Madina aka dan yi girgizar ƙasa hankalin al'umma ya tashi Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa wallahi nan garin madina garin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi idan aka sake girgizar ƙasa a garin nan ya ce zai huta ya bar garin idan aka yi girgizar ƙasa ‘yan uwa abu ne wanda ya kamata mu duba mu yi la'akari game da wannan lamari da ya faru kai ne nan kana zamne ina kyauta san cewa dukkan munan mun gani irin bidiyoyikan da suka faru na girgizar ƙasa ka gani mutum gabaki ɗaya gininnuka sun zube mutane suna wato tangali kai ka ce sun sha wani abu wannan zai tuna maka da babbar girgizar ƙasa da za ta zo mana wato gobara na tashin alkiyama Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid azaba Allah ce a tashin alkiyama za ta sa mutane ka gani duk suna maye kama ana girgiza ƙasa ga baki ɗaya a zo kuma a girgiza ƙasai iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha to wannan irin kaɗan ne da ake yi wannan degire bakwai ne aka yi a Morocco amma ka gani abubuwan da aka yi to ina da aka yi degire ɗari a gobarar tashi alkiyama ko sama da haka malamai tarihi suke cewa nan da shekara ɗari ba a taɓa yin ba irin wannan girgizar ƙasai to ina ga ta tashin alkiyama abu ne ya ɗan uwa fitina ce wanda yake mana nuni ya kamata ya zamanto mun shiga taitayinmu akan irin wannan lamarurruka abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yataqarabu zaman wato zamani zai zamanto ya kusanta zai zamanto ya kusanta a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'a hatta yataqarabu zaman fatakunu sana kash-shahr wash-shahr kal-jum'a wal takunu al-jum'a kal-yawm shekara za ta dawo kamar wata guda ne an yi shekara wata guda zai dawo kamar sati ne sati zai dawo kamar rana guda yanzu satin can aka yi juma'a yau ga ta wata juma'a ta zo gari zai waye baka ankara ba zaka gani da jamare ta tayi ka gani program inda kake yi kai tsaye baka ida ba tabbatar da al'amuran ka kai tsaye rana ta fada to wannan yana daga cikin duka abubuwa na abin da ya shahi alamomi na tashin alkiyama cewa ko alkiyama ko ta kusa malamai suka ce ko kuma ya zamanto abin da ake nihi da abin da ya shahi lokuta su zamanto sun kusanta shi ne zamanto an ɗebe albarkar da take cikin lokutanmu wato zaka gani lokacin babu albarka a tare da shi abinda zaka gani da a ce da ne a awa guda kayi shi zaka gani yanzu wuni guda bai isar ka kai wannan abu to wannan duka yana daga cikin abin da ya shahi taqarubuz zaman annabi yace wa tazharul fitan fitintunu zasu yawaita fitina kowace irin fitina zaka gani ta zo ta addabi al'umma yau in kun tashi da wannan gobe wata ce za ku tashi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlima wato ku yi gaugawa game da abin da ya shafi aikata aikin kirki kafin fitina wadda za ta zo kamar yanki ne na cikin abin da ya shafi da duhun dare wato zaka gani fitina idan ta zo me ake ni ka gaggauta da aikin kirki fitina ce za ta zo maka da aikin kirkin da zaka iya yin shi a minti guda ko a awa guda ka gani kwana biyu ka kasa ka aikata wannan aiki yanzu lokacin misali da korona ta zo mana aka rihe masallatayya da masallatayya a buɗe suke zaka zo kai nafilfiloli zaka zo kai itikafi zaka zo kai sallar jami'i fitina da ta zo irin wannan kowa ya koma gida aka rihe mun sani ba nan malam ko an rihe komi lokacin corona aka rihe komi ka gani kamar kai a raye kake ko ba a raye ba kullum abu guda ne kake memetawa kuma a waje guda wallahi ba na manta lokacin da corona ta zo muna abin da ya shafi karatu cikin sakan kullum abu guda ne muke mimitawa idan ka tashi baka huta daga ɗaki a ɗaki zaka yi sallah a ɗaki zaka kwanta ka tashi kai karatu a ɗaki baka hutawa daga abin da ya shafi sakaninku idan aka ce nan ne ɗakin ku ga baki ɗaya kowa da ɗakin shi to bukuta daga wannan farfajiya to ta fitina ta kai wannan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu gaggauta game da abin da ya shafi aikata aikin kirki haka annabi sallallahu alaihi wasallam abu na karshe a hadisin yace yaƙe yaƙe zai yawaita kashe kashe zai yawaita duk inda ka tashi kaji an ce an kai hari kaza an kashe mutane kaza an kai kaza an kashe kaza nan gabas ana yaƙi gusum ana yaƙi yamma ana yaƙi kowane bangare yaƙe yaƙe yaƙi mu ma gashi nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu daga wannan abu da yake fama ya tarbe mu to wannan duka yana daga cikin abubuwa na abin da ya shahi wato kusantar tashin alkiyama fitintunu za su yawaita to labudda kuma shari'ar musulunci ta sama mana wato wasu lamurra wanda da ikon Allah idan mutum musulmi ya yi ƙoƙarin bibiyar wannan abubuwa wanda shari'a ta ɗora shi a kan shi to da ikon Allah zai tsira daga abin da ya shahi wato wannan fitintunu daga cikin abin da zan mu ambata irin sabubba da hanyoyi na tsira daga abin da ya shahe fitintunu to abu na farko shine mu zamanto mun tabbatar da tauhidi mun tabbatar da kadaita Allah subhanahu wata'ala a ban kasa kada ya zamanto lamarin mu mun hada shi da shirka ga Allah subhanahu wata'ala dukkan abin da muke so mu nemi Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya gwada mana misalai da yawa irin alƙaryu wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi su ya sa musu amintuwa yana kawo musu arziki daga yamma da gusum daga ko'ina arziki yana zo musu amma lokacin da suka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala Allah sai ya masanya musu wannan arziki da abin da ya shafi hukuma ga mutanen saba'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarinsu, jannata ne an yaminin wa shimal, kulumin rizki rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun kafur, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal armi, wa baddalnahum bi jannataihim jannataini zawatai uklin khamtin wa aslin wa shay'in min sidirin qalil. Allah ce zalika jazainahum bima kafaru. To wannan da sun kasance cikin aminci, Allah ya sanya gari ruwansu kusa da kusa in zaka yi bulaguro ba wahala ga kayan lambu ko ina idan ka shigo gonakai ne garka ce ta lambu amma sai suka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala Allah sai ya juya musu dukkan wannan ni'imomi aka kawo musu irin abin da ya shahi kaya da magarya da wasu abubuwa haka kaga menene saboda sun saba ma Allah subhanahu wata'ala to dukkan ƙasa idan tana nema ta ci gaba wallahi ta zamanto ta tabbatar da tauhidi a wannan ƙasa to tabbas za ta samu falahi a wajen Allah subhanahu wata'ala ya kama ta ɗauki Allah yake cewa wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah kaga ita ma alƙarya ce ta kasance mai amintuwa mai security amma da ta kafirce ma Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala sai ya juya musu wannan ni'imomi baki daya ya ishe mu misali nan kusa kasar Saudiya yanzu idan ana neman kasashe wanda suke masu arziki a duniya na san zaka sa kasar Saudiya tana da arziki malamai suke cewa nan da shekara 50 baya ko arba'in ko sattin ƙasar saudiya tana daga cikin matalauta ƙasa wanda malaman tarihi suke cewa daga cikin wato alhazzai da suke zuwa haji irin baƙar fata nan nijar najeriya irin wurarenmu nan idan sun tahi can su larabawan na saudiya suke so su zo su yi musu aiki don su ba su wani abu na abinci biredi haka an bushashe sai an kai ma saudiya amma allah subhanahu wa ta'ala da ya taimake su suka zamanto sun tabbatar da tauhidi a ƙasa an kaɗaita allah subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa sai zamanto arzikinsu mai ne mai ne allah subhanahu wa ta'ala ya huddo musu sai zamanto ya yalwata ga baki ɗaya yanzu bidijan kasanmu nan Nijar gabaki ɗaya Saudiya na san tana iya ɗaukar na san Saudiya ta iya ɗaukan bidijan kasanmu gabaki ɗaya to wani zai iya tambaya ya ce ga mu ma muna da mai muna da iranium muna da zahab muna da azurfa muna da menene muna da menene ya ce ai sababin faransa ce a'a wallahi ko da faransa sun tahi in dai ba mu dawo ba kan turba ta addinin musulunci ba ta yadda za a yi wannan abin ya amfana da mu saboda dole sai kun zamanto kun tabbatar da abin da ya shafi tauhidi sai Allah subhanahu wata'ala ya yassara mu la'alla Allah ya baku bukku da abin da ya shafi tauhidin amma ya zamanto bai amfanar da ku ba ba ku ci ban riba abin yanzu a wannan zamani da muke ciki a wannan lokaci wanda an shiga cikin fitina ta abin da ya shafi wannan juyin mulki da aka yi mutane suna nema malamai ko ina kira suke a dukufa da addu'a a koma ga Allah subhanahu wata'ala amma a wannan lokacin ne kaga wasu wai kungiyar bokaye suka wuto wai su su tsare Niger wanda ƙasa ce wanda muke kiran kanmu katroben dizinar fursan musulmi to kaga wannan wanda suka huto har a samu a cikin ƙasa zaka ga wani yanzu ya samu amintuwa da wa'annan wanda suka huto ya samu nutsuwa to kaga wannan babban kalubale ne ga kasan mu gabaki daya a ce har a huto a media gabaki daya ko kuma abin da ya shahi wato television wadda take national a haska irin wannan abin a ce sun turo aljannai guda goma sun tsare iyakar benin to ina ji ko duka aljannan suka turo wallahi Allah subhanahu wataala in ya kadarta mana abu dole sai ya same mu shi yasa ƴan uwa dole mu dawo ga tauhidi mu dawo ga kadaita Allah subhanahu wataala wannan shine zai samu wato mu samu tabbatuwa malamai Allah saka musu da alkhairi suna matukar kokari akan wannan ka gani addu'a da aka yi tayi ake ne ake kiran mutane cewa a koma ga Allah ubangiji subhanahu wataala shine kadai zai hudda mu to wannan babu wanda zai iya hudda mu face Allah subhanahu wataala wannan abu na farko sannan wannan abin da ya faru yake tunawa game da wato Muhammad bin Abdul Wahhab da yayi magana in ba manta ba cikin qawaidul arba'a yace mushrikan zamanin nan shirka su tahi karfafa game da shirka ta can baya ta mutanen farko saboda mutanen farko lokacin da suke ma Allah suke hada bautar Allah da wani sai lokacin da suke cikin yalwa lokacin da suke cikin jin dadi a lokacin ne za su ci karansu ba babbaka su je su ringa bauta ma gumki su ringa bauta ma wani abu amma idan suka shiga tsanani to koma ake zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ake ba da kissa ta wani su sun hau saman teku teku igiyar teku ta cire jirgin ruwa yana kayya kayya da su ga baki daya wani daga ciki ya huto yana ya hudo wani dan karamin gumkin shi yana hubul hubul hubul hubul suka ce dakata nan ba magana hubul bace magana Allah ce kaga sun san sarai idan sun shiga tsanani babu wanda zai iya hudda su daga wannan tsanani sai Allah subhanahu wataala amma mu yanzu mushrikan da suke wannan zamani a cikin tsananin a cikin yalwai baki ɗaya an bar ubangiji subhanahu wataala an koma zuwa ga wani Allah kaga wannan wallahi babban musiba ce ya kamata mu dawo kan abin da ya shahi turba ta addinin musulunci abu na biyu ƴan uwa wanda zai taimaka mana game da abin da ya shahi wannan fitintunu shine mu yi kokarin ruko da littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mu fahimce ta akan hanya ta magabarata na gari akan salafus salih yanda suka kawo mana mu yi kokarin komawa ga abin da ya shahi ilimi na gaskiya mu yi kokarin dukkan wani lamarin mu ya same mu dawo zuwa ga ilimi wannan zai taimaka mana wato mun yi riko da addini mun yi riko da sunna Allah subhanahu wa ta'ala sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama zai taimaka mana mu huta daga cikin irin wannan fitintunu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tufarraqu ku yi riko gabaki daya da igiyar ubangiji subhanahu wa ta'ala da littafin Allah subhanahu wa ta'ala da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu wa la tufarraqu kada ya zamanto kun rarrabu mu samu mu hada kanmu gabaki daya duk lokacin da muke cikin wannan yanayi aka samu kuma mun samu cikin ƙasan mu ma mun baraka mun rabu kaso kaso kaso to ya kusa gaugawar ya zo wannan bala'i ya game mu gabaki daya amma ya zamanto mun haɗu gabaki daya haɗuwar da muka yi kuma mu zamanto mun gabatar da abin da ya shahi ƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to ubangiji subhanahu wata'ala sai ya kawo mana ɗauki a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa musan da cewa wannan alƙur'ani shashen shi yana hannun ubangiji subhanahu wata'ala wani shashen shi kuma yana hannun mu bayan Allah subhanahu wata'ala to mu kama wannan wanda yake hannun namu saboda ba za mu ɓace ba idan muka kama wannan wanda yake hannunmu amma idan muka saki wannan wanda rabin shi a hannunmu rabi a hannun Allah subhanahu wata'ala kuma muka zo mun sake shi sai ya zamanto mun hallaka mun bata dukkan wata musiba idan ta zo tana iya wato ta shahe mu abu na biyu abu na uku ƴan uwa wanda zai taimaka mana game da abin da ya shahi wannan lamari da ake ciki shine mu me da lamarin mu ga Allah shine abin da ya shahi tawakkali dogaro ga Allah dogaro ga ubangiji subhanahu wataala idan aka ce dogaro ga Allah subhanahu wataala shine ka sallama ma Allah subhanahu wataala dukkan lamurranka ga baki daya na daga abin da ya shahi wato kake kwaɗayin shi na bukatotinka da kuma abin da ka zamanto kana tsoron shi na abin da ya shahi musibu ka san da cewa Allah subhanahu wata'ala kadai ne zai iya ma wannan magani banda Allah babu wanda zai iya ma maganin wannan shi yasa mu mai da lamarin mu ga Allah subhanahu wata'ala mu yawaita hasbunallahu wa ni'mal wakeel wanda ya ishe mu misali sahabban annabi sallallahu alaihi sallama lokacin da aka yi yakin uhudu an je an kashe musulmi an ji ma wasu rauni hatta da annabi sallallahu alaihi sallama ya ji rauni aka zo mushrikai sun juya baya za su tayi musulmai sun dawo can mushrikai suka tsaya suka ce kai ya kamata mu dawo wannan yakin bai kare ba mu zo madina gabaki ɗaya mu mata rumus mu zo annabi sallallahu alaihi wasallama sai mun kashe shi Allah subhanahu wata'ala yake hakaito mana labarin su yake cewa alladhina qala lahumun nasa innan nasu qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wato munai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka kawo musu labarin cewa ga kahurai ta mushrikai fa sun hadu zassu dawo su hallaka ku ga baki daya wannan abin bai tsoratar da su ba wannan abin bai sa ba suka yi ƙasa a gwiwa mi suka ce cewa suka yi hasbunallahu wa ni'mal wakil sun mai da lamarinsu ga Allah subhanahu wata'ala don haka wallahi dukkan yanayin da muke ciki dukkan labaran da ake zo mana ake cewa faransa ta turo jirage da kayan yaƙi wasu a senegal wasu a cote d'ivoire wasu a benin wallahi ya ishe mu mu koma ga Allah subhanahu ta'ala mu yi dogaro ga Allah subhanahu ta'ala shi kadai ya isa ya mana maganin su gabaki daya ubangiji zai iya mana maganin su gabaki daya amma dai idan ya zamanto a wannan lokacin muka sallama muka kubuta muka ce shikenan yakin wannan idan an fara shi gabaki daya za a gama da mu to kaga wannan mun ma Allah subhanahu ta'ala wato mummunan zato wanda kuma duk lokacin da bawa yawa Allah subhanahu wata'ala wani zato to Allah subhanahu wata'ala zai cika mishi wannan abin da yayi zato hadisul qudsi yana nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ana inda zanni abdi bi wato ubangiji yana nan inda bawa yayi mishi zato in zanna khairan fa khairan wa in sharran fa sharra idan kai zaton alkhairi to tabbas wannan alkhairi zai zo maka idan kuma sharri ne ka nuna cewa babu wanda zai iya taimaka mana wannan gabaki daya a wannan yanayi da muke ciki inda a ce wai wata ƙasa ko rasha ko amurka ko wace ce ta goyi bayanmu wannan kaɗai zan mu iya samun mu tsira to wannan ka gani deja mun bar hanyar samun tsira a wannan abu to amma idan muka zo muka sallama lamarin mu ga ubangiji subhanahu wataala muka meda ga Allah subhanahu wataala to zai zamanto Allah subhanahu wataala ya taimaka mana Allah subhanahu wataala ya kawo mana wato dauki Allah subhanahu wataala yake cewa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi idhnillah so nawa aka samu runduna wadda take ɗan kaɗan ta zamanto ta yaƙi ta ci galaba ga runduna wadda take mai yawa yaƙin badar musulmai duka mutum nawa ne mutum ɗari uku da ‘yanka mushirkai mutum nawa dubu da wani abu sun limka su sun yi tirifilansu sun limka su so uku amma a haka saboda kyakkyawan zato na mummunai yanda suka ba da gaskiya ga ubangiji a haka wallahi Allah subhanahu wata'ala ya ba su abin da ya shahi nasara suka kashe na kashewa aka kashe dukkan manyan wato abin da ya shahi mushrikan Allah subhanahu wata'ala ya ba musulmai wato galaba a wannan yaki kinan wannan abu na uku dole mu mai da lamarin mu ga Allah subhanahu wata'ala abu na hudu ya ƴan uwa shine mu lazumci wato jama'a da wato shugaba a musulunci dukkan mutumin da ya zo ya hau sulta ya hau shugabanci daga kowace irin hanya ya hau matukar ya samu mazamni ya zamna to wannan shugaba ne bai halatta ka huto mishi bai halatta ya zamanto ka saba mishi wannan umarni inda ƙarfi aka zo aka kwaci mulki ya zamanto wannan ya zamna to a musulunce wannan shugaba ne in zaɓe aka yi aka zo aka yi wane ya hau mulki ya zamanto ya zamna a kujerar mulki to wannan shugaba ne to bai halatta ya zamanto a samu musulmi wanda za su huto wato su ma wannan huto na huto sannan haduwa ta abin da ya shahi wato musulmi su haɗi kansu guda wannan shine babban abu wanda zai taimaka ma al'umma ya zamanto kalma guda ce kowa fatan shi burin shi ya zamanto harafi ne wanda yake guda kamar yadda muka yi ishara da shi idan ya zamanto an samu sabanin wannan to wallahi za a samu baraka za a rasa wato yanda za a yi a ciyo malamar saboda dama aka ce da ɗan gida ake cin gida idan ya zamanto mu muka samu muka raba kanmu to wannan wanda suka huta su za su zamanto sun yi wato makalkashiya ta yanda za a samu a shigo wato a samu a ƙara farraka ku Allah subhanahu wata'ala ya kare mu abu na biyar ya ƴan uwa shine mu yawaita ibada a irin wannan lokaci mu yawaita ibada dukkan wani abu na ibada na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to mu yi kokari wato mu zamanto mun aikata shi saboda akwai lada akwai falala sosai wanda da yawa da zaka zo ka samu mutum ɗari a wuni guda zaka gani sama da mutum tamanin ba abin da yake sai bin wannan waya mi labarin yau ya ce yaya ake kaza idan kuma radio ce daga bbc ya koma kaza ya koma kaza ya koma kaza kaga ya gafala game da abin da ya shafi ibada wanda yin ibada kuma a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa kal hijira kamar hijira ce kamar ladan hijira ne to idan kayi wannan ibada taka a wannan lokaci zaka yi tawassuli ga aiki da kai managarci na ubangiji subhanahu wata'ala ya biya ma bukatu ya zamanto ya kawo muku amuntuwa a cikin wato kasanmu da za mu dukufa ga baki daya mu zamanto muna kyautata wato ibadunmu ga baki daya bayan wannan mu ringa tawassuli da ayyukan da muke yi to tabbas za mu samu tsira a wajen ubangiji subhanahu wata'ala abu na shidda ya yan uwa shine dukkan abin da ya bujiro mana mu koma ga malamai kada ya zamanto ka samu wani abu ka ji wani labari ko kuma wani abu ya zo maka ka zamanto kai tsaye kawai ka bala wannan abin ya tahi baka san ba hakikanin shin wannan abu daidai ne haka ne ko kuma ba daidai bane ba kina abin da ya dace a irin wannan lokaci dukkan abin da ya zo maka ka samu tabbacin shi shine ka koma ga masanan abin idan abin da ya shafi addini ne ko abin da ya shafi wata fitina ce ka koma wajen malamai wannan zai taimaka maka na farko ka ba ma malaman kima su kuma zai taimaka maka ka kiyaye kada ya zamanto ka nashara wani abu ka yada wani abu wanda yake na fasadi cikin al'umma ya zamanto ya tsoratar da su Allah subhanahu wata'ala yana ba mu wato misali a cikin aya game da abin da ya shahi munafukai yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه wato idan wani lamari ya zo masu munafukai na abin da ya shahi tsaro na musulmi na abin da ya shahi sirrin musulmi a za'ubi kai tsaye za su zamanto sun yada wannan labarin ba su zamanto ba sun koma zuwa ga masanan abin zuwa ga shugabanni zuwa ga malamai da sun koma zuwa ga malamai da malamai za su sanar da su cewa fa wannan abu ga mafita kamata yi ayi kaza ayi kaza ko kuma wannan abu da ya bujuro al'umma su dawo su mido hankalinsu saboda malami yanda yake hango fitina da abu ba ɗaya bane ba da wanda yake gama garin mutane dukkan fitina idan ta zo wanda suke fara gano haɗarinta su ne malamai fitina idan ta bayyana za ka gani ga baki ɗaya kowa abin ya burge shi abin yana kaza yana kaza yana kaza daga an kwana biyu an kwana biyu sai kaga an fara jajen abin za ka ga an fara jajen abin da lokacin da ya faru aka dawo ga malamai ina mafita ko ga masana ina mafita game da wannan lamari to da da ikon Allah zaka ga an samu samun dacewa akan wannan lamari amma matukar dukkan labarin da ya zo maka dukkan abin da ya zo maka kai tsaye ba ka yi komi ba sai dai kawai ka yada shi ba ka koma ba zuwa ga masanan wannan abu to wannan yana daga cikin wata siffa ta munafukai wato da take kanka abu na bakwai yan uwa shine mu yawaita addu'a da komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wani zamani zai zo mana wanda babu wanda zai tsira face sai mutumin da ya yi addu'a sai wanda ya yi addu'a addu'a a cikin wannan zamanin yanzu irin wannan musiba da muke ciki addu'a kaɗai ce wallahi zata hudda mu daga wannan kuma gabaki mu misali ya faru wanda tun da wannan lamari ya faru gabaki ɗaya malamai suka tashi suka yada a yi ta addu'a a yi ta addu'a tun ƙurai ta taso da ƙarfi amma kai tsaye a wannan lokaci kaji wasu bangare da yawa sun yi shiru game da wannan lamari to ba komi bane illa komawanmu da muka yi ga Allah subhanahu wataala wannan addu'a da bayin Allah suka dukufa suna yi ita ce Allah subhanahu wataala yake dubawa Allah subhanahu wataala yana ganin tausayi yana karba ma bayin shi addu'ar su saboda lokacin da ka shiga tsanani Allah da kanshi caye amman yujibul mutarra idza da'ahu wane ne yake karba ma wanda ya shiga cikin kunci cikin tsanani amma me idan yayi kiran shi wallahi duk lokacin da ka shiga cikin tsanani zakka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala to wannan lokaci Allah subhanahu wataala ka samu wani lokaci wanda ya dace ka roki Allah irin wannan wanda mu duba mu gani ya ishe mu misali lokacin da zannun ya kihi ya haɗe shi ya shiga cikin wannan tsanani ya yi wata addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai tsaye ubangiji subhanahu wata'ala ya karba mishi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga yi mana du'a'uz zannun yake cewa la turad abinda zamu fahimta ɗan uwa game da irin wannan addu'o'i da annabi yake cewa addu'a ce wanda idan kai ta ba za a mayar maka ba da yawa muna zalimtar kanmu game da abin da ya shafi addu'a zaka gani an ce ayi addu'a kai lokacin da kake addu'a zuciyarka battana baka halarto da zuciyarka ba kai ne misali walillahi almasalul a'la ka zo kana buƙatar wani abu wajen wani bawan Allah wani alaji ka zo kana buƙatar wani abu a wajen shi da ka zo kana gayi mishi wannan magana kawai ka fuskanci can kake wani wasanka kake wani abu lamarinka eske zai baka kima akan wannan abu to barantana Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da masu yaqinin cewa tabbas ubangiji zai karba mu mun yi magana akan husnul zan to idan kai roki Allah ka shiga irin tsanani irin wannan musiba da ta fare mu tsanani ne wanda al'umma suke cikin wannan furgici da Allah kai ka ce a nan wajen da dama dama saboda ba nan bane za a ce ake nuha da irin wanda suke son musiba da wannan ƙasa ta mu gabaki daya to amma da zaka tambayi wanda suke kusa da abin ko wanda suke wato suna gak da abin ko suke cikin abin da za su bayi maka irin wani irin firgici suke ciki na kota kwana akwai yiwuwar wa'annan kahurai wanda suke neman su da hannun agogo baya su kawo musu hari za ka ga irin cikin firgicin da suke to a wannan firgici da kake a wannan tsanani da kake ba abin da ya kamata wallahi ka koma ga Allah kana koma ga Allah kofar kama a buɗe take ubangiji subhanahu wata'ala wato zai karba maka annabi sallallahu alaihi wasallama yana mana magiya mu ringa neman tsari daga Allah subhanahu wata'ala game da abin da ya shafi fitina yace ta'udhu billahi na'udhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan muna neman tsari ga Allah subhanahu wataala na daga abin da ya shafi fitintunu wadda ta bayyana da wadda bata bayyana ba gabaki ɗaya zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari ga wannan kuma yana kiran sahabban shi akan su zamanto suna neman tsari da al'umma shi su zamanto suna neman tsari da abin da ya shafi wato fitintunu abu na takwas ya ɗan uwa shine mu samu tabbatuwa mu samu bi a hankali kada mu yi gaugawa da wannan lamurra da muke ciki dole a wannan lamari da muke ciki sai mun ɗau haƙuri dole sai an yi haƙuri an bi a sannu saboda la mahalata za ka gani 'yan uwa wasu bayan Allah suna cikin kunci lasiyama wannan abu da ya abu za ka ga daga ko'ina wato zaka gani game da abin da ya shahi tattalin arziki game da abin da ya shahi saye da sayarwa yanzu kai tsaye da wannan abu ya faru ka gani an daga ma farashin abubuwa kuma ba daga ma ba komi sai farashin abinci abincin da 'yan ƙasa za su saye su ci aka daga farashin shi kaga wannan abu ne wanda yake wato ya tsananta akan al'umma wani abin da ya shahi abinci a dama ana zaman lahiya kafin fitina ta zo bai samu ba yana ganin wannan abincin ya sahi bawun shi a wannan ya mishi tsada bai da wannan in sayan shi to barantana a yanzu wallahi ƴan uwa mutane suna cikin wato wani yanayi wanda sai kana mu'amala da irin su tukun zaka gane yanayin wannan kowa a cikin mu nan la'alla yana da wani misali yanzu mun bada wani misali a farkon darasi guda wani zai zo baya da ne baya da baya da yana neman ka taimaka mishi kuma la'alla kai ma ya isko ka wallahi baka da lokacin babu ta zamanto babu amma idan ka muka koma ga Allah muka yi dauki hakuri akan wannan lamari wallahi Allah subhanahu wataala ya kusa Allah subhanahu wataala ya kawo mana wato abin da ya shahi sauki a wannan lamurra da muke ciki sannan wannan abu da yake wajibin mu na mu zamanto mu bi a sannu kada ya zamanto dukkan lamarin da muka ji kamar yadda muka yi bayani a farko cewa mu yada shi saboda kafa bil mar'i annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ishi ga mutum ƙarya ya zamanto dukkan abin da kaji sai ka yada wani abin idan kaji kai yada ka sa ma wani firgici a tsoro ya ka sa mishi firgici a cikin zuciyar shi wallahi akwai wanda tun abin nan ya faru kullun a cikin firgici yake saboda irin yanda da wani alaji wani ne yake taimaka mishi yanzu alhaji wane ma yana cikin wani hali na sai a hankali la'alla yana da wasu kaya wani bawan Allah yake gayi mana daga cikin wani bayan Allah wanda suke taimakon addini yana da kokari ya mai da lamarin shi ga Allah subhanahu wata'ala yake cewa kayan shi suna nan a saman bato yace kowace rana tunda aka yi wannan abin asara ce yake saboda kullum kowace rana sai ya biya tax kayan shi ba a sauke ba suna nan sai ya biya tax to wannan da in kaji yanda yake daukan dawainiyan mutane da yawa amma yanzu wannan lamarin da ya zo mishi kai in ba mai karhin imani ba wanda ubangiji subhanahu wataala ya sa mishi tauhidi da tsoron shi da dogaro ga Allah subhanahu wataala a zuciya to da tuni zaka gani ya huto yana wani maganganu daban hatta kai ga wato huta da addinin musulunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mana a wani hadisi da yawa daga cikinmu zaka ga wani mutum ya gayi wata magana wadda ko aka bai kata ba amma ta ja shi ta jewa shi wutar jahannama magana ce zaka yi wadda kai baka ka aka ba da wannan magana da kai amma da sababin wannan magana da ka aikata Allah subhanahu ta'ala ya zamanto ya jaka ya jewa ka cikin wato wutar jahannama bi ma'ana kenan ka kafirce ma Allah subhanahu ta'ala. to a gurguje ƴan uwa wannan al'amura guda takwas su ne wato daga cikin hanyoyi wanda ya kamata mu dukufa mu zamanto mun samu wato samun tsira daga wannan fitintunu na zamani da suka mamaye mu daga ko'ina muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya datar da mu Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mana zaman lahiya a ƙasanmu Allah subhanahu wata'ala dukkan wanda yake nufatan mu da wani sharri Allah subhanahu wata'ala ka maida mushi sharrin shi Allah subhanahu wata'ala ya mana maganin su Allah subhanahu wata'ala dukkan wanda ke da kai sawa'un a cikin ƙasanmu ne ko a waje wanda yana daga cikin wanda suka hana ƙasa gudu suka hana ruwa gudu akan ci gaban ƙasanmu ya Allah subhanahu wataala ka ɗauke mana shi Allah subhanahu wataala ka ɗauke mana shi ka mana maganin shi in mai shiryuwa ne Allah ka shiryar da shi in kuma bai shiryuwa Allah subhanahu wataala kai kaɗai ka san wato abin da zaka mana maganin shi wannan shine abin da ya sawwaka da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskure kuma karancin ilimi ne Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zukatanmu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh shekh masal al-asr razak Allah safar al-khair wa sakon wannan muhadara ne kafarwa kuma waɗanda suka samu waɗansu ma'aluma masu kwari wanda da ni da kai kullum muna da bukata a tunatar rahun wannan to kuma ba karatu mu yi kokarin yin aiki da shi ba shakka mun san dai halin da muke ciki a yanzu ga irin fitintunu ko ba a kasar mu da sauran kasashen duniya kasashen musulmi ma'ana duk kasar musulmi damuwar musulmi damuwar kace damuwa ta ce to kuma an ba mu hanyoyin samun mafita a cikin alkur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah ba tare ba da lokacin zan ba malam jamilu ya mana ta'aliki wasu kan waɗannan muhadara da nufatin da shek faisal ya bayyana kuma zai ƙara mana ƙarin haske a wasu na kwale ta fadar mashikuran ma'ajura
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullah ma muna gode wa Allah ta'ala wanda cikin da tasiri da taimako su da Allah tasiri ba mu iko halartowa wannan babban gidi mai albarka domin sauraron muhadara mai albarka wanda ɗan uwa abokin mutum malam faisal abdulrazak wanda ya gabatar mana a yanzu kuma wata dusan aikata har suna kusan suna da wata ƙa'ida da suke bi ta malamai wani kulli makarin ma'adi mana a kowane akwai abin da ya dace a faɗa sannan kowace magana akwai inda ya dace a ita idan muka lura da duk munasibu a zuka na malamai sukan taƙaice a kan kwamaya da ke faruwa a yanzu ba don komai ba su yi jan hankali mutane ɗabi'a ta hali suna duk inda jama'a suka yi firgici to ana magana a sassa akan sai ci ne babban hukumar shi da allah ya mana da allah ta ya azurta da addinin musulunci ba karama alkhairi ba ne ba wani abu da ke sai ta jama'a ba musulunci ba misalaha ta yin wa abinda ma ya faɗa mana zahiri babu abinda za mu samu wanda zai fitar da wani cikin kandi in ba waɗannan al'amuran mu ko ba Allah ta'ala ni kusan a kullum da nakan faɗa ma al'ummar Nijar cewa Allah ya ba mu wani bashi kan ku kuskura Allah ya binciki bashin da kai shi bashin da Allah ya ba mu duk wanda ke da alaka da kusanta wannan kabila da ke faruwa a Nijar ya san wallahi ba karamin taimako ne Allah mana ba so aka yi a mana yankan kajin biki Allah ya kare mugun yankan kajin kasan kajin biki suna samun sauƙi ne kawai da an yanka ɗan yayin yankin su ta haka ke yi Allah ya tsamar da mu da wannan bala'in ku kalli tun daga lokacin duk wanda yake nuna harafi yau ina mai tabbatar muku ba wani mutum kwara daya da ya kullo wata mummunar manufa akan kaliyar Nijar face sai da Allah ya kunyi tashi babu shi duk duniya tun daga lokacin fara abin nan babu wata kasa babu wani shugaba a kasar shi ko a cikin kasa haki ba wanda Allah ya kunyata ba to babban matsalar mu muna magana akan kasar ce da addini ba ruwanmu da kowa ba mu da wani mutum shakasiyar kwara daya da muke da shi ba ta shi muke ba mu abin da muke da bukata in babu addini babu mu kawai to abin da muke son nutsuwar tafiyar da addini a kasai al'umma suka ta suna ta alƙurutu ba yadda za a yi Allah ya ƙaryatar da kalmominsa ya gaskata kafiri ba zai taɓa yi ba ta'ala Allahu an dalika ulul kabila kinan wannan bashi ne Allah ya ba kariyar da Allah ya ba wallahi karka yadda Allah ya tabbi bashin da kanshi shi yasa yanzu malamai ko ida mahadur da suke a kusanci Allah a kusanci Allah a ƙarƙashin wannan nake jan hankali Allah ta'ala sai ya maganta ka inda ya dace zaman da za a yi a ƙasa ya cancanci kuma jihohin mu duk kuna jin mu shugabannin mu da sauransu yan social media suna ji zaman da za a yi akan qadiyyar Nijar ni a shawara ta kar mu mance da Allah ya kamata ubangiji maɗaukin sarki daga cikin prostantaji ɗin da za mu bada akan gudanar da rayuwarmu a ce akwai wani kaso da yake da alaƙa da Allah don wallahi duk ranar da aka ce Allah ya bar mu wallahi ba abin da bai kuma don bautar da za mu koma ta hocin da aka yi aka dinga sarƙaƙe kakanninmu da sarƙa a wuya wani matsiyaci ya zo su ɗauke shi aka aita tafiya saboda san kilomitar a kan shi wallahi in suka dawo kanmu sai ta hocin mutai so da ba abin da za mu ce illa iyaka kar abinci da Allah wallahi duk wanda Allah ya dore mai hindi to ya tafi da izan tabaka amma in kaske Allah ya kunce ma wanda kashi mawu yanzu misali ana kalubale akan yunwa duk kasar da ta sa takunkumi ai takunkumi aka sanya ba inda bai shiga wahala nan ba ba kuka dauke cikin wahala ba duk wani yanzu ya kusa ita kanta ta yana kan kowa ga mu yake ini abin da ke so ina son tunasar da mu akan abin da malam ya faɗa kar mu yadda Allah ya tambaye bashin da kanshi mu da kanmu kwallo mu ta ba mu biya Allah wannan bashin mu gode ma Allah duk inda aka hada baki da ita in ma shugaban ya koma ya lako mu ya shiru in ma can a ce babu labari in ma haka ake ta tafiya yanzu an rasa ina za a yi zaman yan kusa kan Nijar babu so wannan baiwa Allah ce ba ku da karfin makamai ba ku da arbi mai yawa ba ku da kaza amma Allah ne da aka koma gurin shi aka ce Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dabara mun kai kanmu gurinka Allah zai taimaka kuma ku lura Allah ya saka mu gwamnonin arewar Najeriya da alkairi da profesoshi da daktocinsu sun taimaka matuƙa wajen ganar da al'umma ya kan Nijar babban bala'i Allah sun ba da gudunma sosai wannan dole ne mu yaba musu yi kokari da ministocin arewa sun gane cewa matsalar ba wai ma akan nijar ne kadai ba su amma ne yan uwa mu koma wa Allah dan Allah duk gidajen musu abin da yayi musu aikatawa duk gidajen musu abin da mata musu aikatawa duk iya gudun mu da zaka bada dan Allah mu dawo kan ziti mu dawo kan ziti dawowar mu kan ziti irce babban abin da zai sa mu shintija akwai abin da nake ga na magana ta karshe in kuka lura da shekara 20 da sai gabata a ƙasar mu Nijar da wahala ka samu tashi kan malam Faisal yana yana wa'azi nan da shekara 20 da suka gabata ka samu tashi kan masa amma zan kun da ke zubo ruwan ayu da hadisai da zafi zafin shi da wuta wuta irin shi muna da su tari tari alamu ne suke nuna cewa an yi mine an ci gaba to wannan baiwar da Allah ya bamu ɗaya ne daga cikin ɗaliban jami'atul Islam garin da manzon Allah ya yi rayuwa ya mutu can can yayi karatu muna da su bijik waɗannan baiwar da Allah ya mana kalmanci ne ce kuwa ka kalli 'yan matanmu da in ka rabi a kan santa a kan titin in ka dinga lissafa irin 'yan mata da mata jaye da kasan gaskami a tube yawa gare su amma yau aka ce diba mana mara hijabi sai ka kare yawo in ka cika takarda baka wuce ka samu mara hijabi guda biyar ba wannan baiwai kar ku kuskura Allah tambaye bane ta Allah ta'ala ya saka mana alkhairi Allah ya ba mu iko aiwatarwa malaman da suke tijajar cewa suna ta faɗakar da mu ana jamu a wurare daban da na fata Allah ya musu jagoranci Allah ba ke sai kamar su harkar mamaru da ke shirar raina inda an ta nasar da kwamfuta da salamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wala jami'i da suka Allah sa ka lafiya da kusa kawo na tunatarwa da jama'a kai Allah kuma dai gaba ɗaya bayanai ba su kan waɗannan matsaloli su tana da amfani kwarai da gaske ji Allah subhanahu wa ta'ala musamman ga masu imani abin da ya dace mu ƙara dubuwa da shi mu kula da shi ba lalle ma sai mu haɗu ba waɗannan ibadun da za mu dinga yi kiyamun laifin cikin dare yin addu'o'i yawan istighfari mu gyara halayen wataƙila kai kadai idan ka gyara halayen ka tuba zuwa ga Allah Allah yana yi zurfi manajar dukkan waɗannan musibin gaba ɗaya amma kullum mu dinga kallon matsalolin kayan kawunan mu gyara ɗabi'un mu gyara halayen mu gyara tarbiyyar ƴaƴan mu gyara na matan mu amma in mun kalli wannan ƙajiyar a zahiri ba daɗi amma ta haihuwa alkhairi da yawa kusan za a je mimbarin juma'a ƙasashen waje ƙasashen musulmi da suka yi ta maganganu suka yi ta addu'o'i kaje zihi na cikin kasar yawa wannan kaga kuma alkhairi ne zuwa ga kasar mu wannan kuma yana tabbatar mana inna mal mu'minuna ikhwa yana fara tabbatar mana al muslimu aqul muslim kai wannan kuma basu ma san Niger su dai Nigeria Nigeria sai da wannan hadiyar daukana a garin ta ko wata kasa daula wadda ke ta Niger Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah sanya alkhairi cikin rayuwar mu amma yan uwa kar mu manta da irin aiki kyakkyawa mu yawaita tawassuli da irin waɗannan ayyukan Allah ya kawar da wannan bala'in gare mu ya kawar da bala'i ɗan uwan da suka samu kawunan su akai ka ji bayan da ƙasar Libya ta kasance suna kisan juna amma kusan mutum dubu goma sha ɗaya duk sun mutu yau mutum dubu kaza ba amma san ina suke ba kuma a cikin 'yan kwana yau kwana takwas da aka girgizar ƙasa a Maroko iya adadin mutanen lisan ya mahuce zancen yanzu a doki gawa a yi kaza an bar magana wai waɗanda suka jitu suka jimu jimuwa mai nauyi su ake kulawa da su ya kai maganar binne mutanen ma ya kai kamari anna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka yan uwa masu girma Allah ya gyara halayenmu Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya ji kan malamanmu yan uwa masu da'awa Allah musu gafara Allah musu jin kai kuma in ta mu ta zo Allah cika mun da imani Allah sa kasar mu ta zauna lafiya da sauran dukkan kasashen musulmi waɗannan bala'in da suka zamanto sun wakana a cikin kasashen musulmi Allah tabaraka wa ta'ala badala su koma rahama waɗanda suka rasu Allah musu rahama ya musu jin kai kuma in ta mu ta zo Allah cika mun da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وقر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك خير كله ونعوذ بك من الشر كله سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله ساتنا سما akwai wani malami daban wanda zai gabatar da muhadara makamacin waɗannan mawdu'at Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi